العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجرنا من النار bayan haka yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a yau cikin wannan yini na talata ashirin da bakwai ko ashirin da takwas ga watan muharram hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai kenan ko wanda ya daidai da goma ga watan sha ɗaya ƙididdigar haihuwa isa samar alaihi salam tana da dubu biyu da goma sha biyar Allah ya kaddara mana da ya zama bayan tasgaro da muka samu har na tsawon sati biyu domin kuma ci gaba da karatu a cikin wannan littafin na muktasar da akhdari fil ibadati ala mazhabil imam malik mun yi karatu a cikin littafin har zuwa babu sahawi inda kuma malam dai kusan karshe karshen karatun ya ambata mana hukuncin mutumin da ya manta da sujada guda ɗaya ko sujada guda biyu yace wa man nasiya sajdatayn kharra sajidan wanda ya manta da sujadoji guda biyu bayan ya miƙe sai yace zai fado yana mai sujada ba zama kuma zai yi sujada din ne da wanda ya bar ɗayan da wanda ya bar sujada guda biyu dukkanin su da zai musu sujada ba a dine idan ya zo karshen sallar shi a bayan kenan ya dawo ya maimaita sujada guda ɗaya da ta kumce masa ko sujada guda biyu da ta kumce mashi yadda za mu tashi karatu a yau shine faɗin malam wa man sallama shakan fi kamali salatihi batalat salatuhu malam ce duk mutumin da ya sallama daga sallah ya sallame sallar shi amma shakan fi kamali salatihi daidai lokacin yana shakku akan cikar sallar shi ni raka'a uku ne ko hudu kuma a sallah a zahar kaga akwai shakku akan cikar sallah raka'a biyu ne ko raka'a ɗaya ne a sallah asubahi shakku yake kawai sai dai yace kai na za'ubi assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ke sallar ta baci dole sai an koma ka'idar baya kenan da ya gaya mana duk mutumin da ya yi shakku kuma dai kuma da ba cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam raka'a uku ne ko raka'a hudu ne to ya mai da ta dawo uku dan ita ce yaki to duk mutumin da yake sallah yana shakkun wani abu bai zo a sallar ba kuma sai ya sallame to sallar ta ba na yi sujada ko ban yi ba na yi ruku'u ko ban yi ba na yi tahiya ko ban yi ba na yi kabbar harama ko ban yi ba duk wani abu da yake na sallah in dai kana shakkun kaki ko baka yi ba to tun kafin ka sallame za ka koma ka gyara shi in ka murje ka danne ka ce assalamu alaikum to sallar ta ba wannan ba ya baka misali ba duk wani abu da ka san yana cikin sallah in dai ka yi sallama kana shakkun kayi ko baka yi ba to sallah ta ɓaci Allah ta mu kiyaye sai yake cewa kuma wa sahu fi salatil qada'i ka sahu fi salatil ada'i yace rakkanuwa a cikin sallah ta ramuwa kamar rakkanuwa ce a kan sallah ta kan lokacin ta wanda ake bin shi a zahar ta shekara goma sai zo zai rama ta a yau to in yayi rafkanuwa a cikin ta daidai take da azhar din da ake a yanzu karka ce wannan ta ramuwa ce zaka iya share wasu abubuwa daga cikin ta ba abin da zaka share da sallar ramuwa da sallah da ake akan lokacin ta duk rafkanuwa a cikin rafkanuwa ce kuma duk hukuncin su iri ɗaya da haka kenan ka rike wani ka'idar ka huta duk inda rafkanuwa take a sallar farilla ko nafila ce ai ko ramuwa ce ko akan lokacin ta kake sai zai ce ko ta hekaran zai ce duk hukuncin su iri ɗaya ne sannan za ke ce maka wa sahu fil nafila ka sahu fil fariba yala yaran na musu magana maganganun su da fito har a cikin rikodin da ake yi wallahi wa sahu fil nafila sahwan ko rafkanuwa a cikin sallolin nafila ka sahu fil faribati kamar rafkanuwa ne a cikin sallar farilla mutumin da yake shafa'i da wuturi ko yake rakatul fijiri ko raka'o'i biyu kafin azhar ko biyu bayan azhar kowace irin sallah ce dai ta nafila to rafkanuwa a cikin ta daidai take da rafkanuwa a cikin sallar farilla sai ta illa bi sitti masaila sai kawai a cikin mas'aloli guda shida mas'ala guda shida su ne suke bambanta sallar farilla da sallar nafila amma duk tsaron rafkanuwai iri ɗaya ne waɗanne matsaloli ne guda shida suke bambanta farilla da nafila sai ce maka al-fatiha akwai matsala ta karatun fatiha to akwai bambanci tsakanin sallar farilla da nafila wa sura haka karatun sura akwai bambanci tsakanin sallar farilla da nafila wa sirra wal jahra haka nan bayyana karatu da boye karatu suna da bambancin matsala tsakanin sallar farilla da nafila wa ziyadatu rak'atin da kuma ƙarin raka'a kwaya kana kana buƙatar kai raka'a biyu kai sallama sai ka miƙe ta uku to akwai bambanci tsakanin farilla da nafila wa nisyana ba'd al-arkani kam qala da kuma manta wani rukuni a sallah idan abin yayi tsawo mutum ya manta bai sujada ba ko ya manta bai ruku'u ba ko ya manta bai tahiya ba har kuma abin yayi tsawo ko madadin sallah ne raka'a biyu sai sallah raka'a daya in abin yayi tsawo to akwai bambanci tsakanin sallar farilla da sallar nafila malam zai ga mana menene bambance bambancen sai ce fa man nasiya al-fatiha ta fil nafila wanda ya manta da karatun fatiha a cikin sallar nafila wa tazakkara ba'da ruku'i ya tuno a bayan yayi ruku'u tamada wannan ce kawai ya ci gaba da sallar shi wa sajada qabla salami sai ya sujada kafi mutum ne mun kare sallar isha'i zai yi shafa'i da wutri yana kabbarta sallah Allahu akbar abinda muke kaddara alhamdulillah za ta fara zuwa ko kawai sai ya fara sabbin isma rabbika al'ala alladhi khalaqa fa sawwa sai da ya kare ya ce Allahu akbar yayi ruku'u sai tuno bai fatiha ba rabbana ta samu ko to yanzu tunda wannan sallar ta nafila ce sai malam ya ce tamada sai ya dore da sallar shi ba zai ce bara in dago daga ruku'u in sake karatun fatiha in yi sura sannan kuma ruku'u a'a kawai wuce za ka yi daga ruku'u dago daga ruku'u ka tafi ka yi sujada ka dago in ka kare sallah me matsalar ka karatun fatiha ko sai ma da yace to wannan karatun fatiha da ka bari ne yace wa sajada qabla salami sai kai mata sujada qabli idan a sanar da yake sallar nafila sai ce bi khilafil fariḍah wannan sabanin farilla kenan in a farilla ce wannan abun ba zai yiwu ba wannan shi kai kaga kenan ana da wata matsala kenan inda farilla ta saba da nafila a wajen rafkanuwa yanzu mun samu fatiha malam yace za a ci gaba da sallah in an kare sujada qablu za a yi amma in a farilla ne ba isa ba ina kita bi khilafil fariḍati sabanin sallar farilla in a farilla ne za a yi sai ce fa innahu yulhi tilka raka'a yace to shi masallaci zai jefar da wannan raka'an ne wadda Fatiha ta tsagare a cikin ta dole ne an yi fasali da ita wa yazidu ukhra sai ya karo wata sai ta zama to madadin wanda aka mance da Fatiha a cikin ta shine hukuncin da a farin ko wa yatamada sannan ya dore da sallar shi wa yaqulu sujudahu sai sujada ta kasance inda a farilla ne kama zakarna fi tariki sujudi kamar yadda muka ambata a wajen mutumin da ya bar sujada mutumin da ya bar sujada muka ce in ya je fadda raka'ar idan a rako'in biyun farko ne zai sujada kabli ko in a rako'in karhe ne zai sujada ba abi bambanci saboda rako'in a biyun farko akwai karatun fatiha da sura to in ya mai da ta uku ta zama to gurbin ta biyu an rasa karatun sura sai muka ce zai sujada kabli in ku ta wuce ta koma gurbin na uku fa daidai da zai suke sujada ba adi zai gurbin su da ya jefar da sujadar sa sai ta to ita ma fatiha idan ta uku sai ta koma gurbin ta biyu to za ka yi sujada ka fi in ku ta uku sai ta koma gurbin ta hudu ko ta wuce ta koma gurbin ta uku da ta wuce ta uku duka fatiha ka ɗauke karanta musu sujada ba adi za ka yi sai ka koma karatu da muka yi akan barin sujada sai ka ga hukuncin da za ka ɗauka da haka dai mun samu bambanci na farko tsakanin sallar farilla da sallar nafila in a nafila aka bar karatun fatiha sujada ba adi ko sujada kabli tana iya gyara ta amma in a farilla ne sai dai a jefar da raka'ar a gina sabuwar raka'a a gurbin ta in matsala ta samu cikin biyun farko ne ana sujada kabli in a biyun karshe ne ana sujada ba adi Allah ya samu dace sai ta wa man nasiya surata wanda shi kuma manta da karatun sura أو الجهر ko bayyana karatu aw sirra ko boyewa fi nafilati a cikin sallar nafila wa tadhakkara ba'da ruku'i ya tuno a bayan yayi ruku'u sai ta tamada kawai ya ci gaba da sallar shi wala sujuda alaihi ba sujadar komai a kai shi ya ci sak tun daga sama har ƙasa bi khilafil faridati sabanin sallar farilla a sura da kau za ka yi shafa'i da wuturi da ka karanta fatiha alhamdulillahi rabbil alamin ghayril maghdubi alaihim wala dallin madadin ka sa sabbi isma rabbikal ala kawai sai ka ce Allahu akbar babu ruku'u ko da ka miƙe ta biyu ka karanta fatiha sai ka kawo kul ya ayyuhal kafirun sai ka ce to ai ta farko ban karanta ba sura kana cewa assalamu alaikum assalamu alaikum kai sallah ba sa ba sura kenan ko me ran ku sujada da kai kabli ko ba di na'am kabli mana ko ka dan yi bacci ne ai muna magana akan sallah farilla a nafila ko eh a nafila sai ce wanda ya bar sura ko bayyanawa ko boyewa in dai a cikin sallar nafila ne baka tuno ba cewa baka yi sura ba baka tuno cewa boye kai karatu ba ko a bayyana kai karatu har sai da kai ruku'u sai malai ce kawai ka dore da sallar ka ba su jadar komai a kanka da haka wanda ya shafa da wutiri duka da fatiha fatiha fatiha gaba ɗayan su uku in yace assalamu alaikum assalamu alaikum shafa da wutirin sa ya lafiya kana baya bukatar sujada kabli ko sujada ba'di amma ba mun ce manta ba ga mai ba ko dan kada mu ce to tunda an yi karatu ba ra'ayi share sabbi isma rabbikal ala ko banda ganganci wanda mantawa yayi kire sifat malaiki ta to a wajen wannan duka ba su zada ga mutum bi khilafil faridati sabanin sallar farilla in aka bar sura za a yi sujada ne sujada sabbi in aka bar bayyanawa za a yi sujada sabbi in aka bar koyewa za a yi ne sujada ba'adi wannan shine hukunci a cikin sallar farilla kaga mun samu ƙarin gurare guda hudu kenan inda farilla ta bambanta da nafila mun samu fatiha mun samu karatun sura mun samu bayyana karatu a inda ake koyewa mun samu koye karatu a inda ake bayyanawa na farko in fatiha ce aka bari za a yi sujada kabli ta gyara sallah in sura ce aka bari ko bayyanawa ko koyewa ba a sujada kabli ba a sujada ba'adi a cikin sallar nafila Allah ya sa mu kiyaye da haka duka ka'ida za a ga duk sallolin dare ana karatun su ne a bayyane galibin sallolin dare sunna ita ce ai karatun su a bayyane duk kuma sallar da ake yin ta daga zara al-fajr ya fito har rana ta fada ana karatun ta a boye da haka da ka kafarta sallar ɗakin ka da daga za ka yi qiyamul layl sai karatu a boye sai da kace assalamu alaikum assalamu alaikum duka karatun a boye kai wannan baka bukatar sujada kamar ko sujada ba a ji sallah ta yi daidai da ka zo nan za ka yi sallah kafin a yi sallah azhar za ka yi nafila da ka kabbarta sallah kawai sai ka bude karatu alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sai ka tuna ayyata sallah azhar ce da haka in ka kulle fuskarka ayi ka kulle karatunka kai ruku'u kai sujada ka kai komai wannan baka bukata kai sujada ba adi baka bukata kai sujada kabli in dai a sallar nafila ne wannan ba matsala insha Allah ta'ala Allah ya samu dace sai ce wa man kama ila salisatin kin nafila wanda ya meke zuwa ga raka'a ta uku a sallar nafila sallah nafila galibi raka'a biyu ake ayi sallama da ya biyu ya yi tafiya madadin ya yi sallama kawai sai ya meke zuwa ga raka'a ta uku sai ce fa in tadhakkara qabla aqdi ruku'i in mutum ya tuno kafin ya kulla ruku'u raja'a sai ya dawo ya zauna wa sajada ba'da salami wa sujada ba'da yanzu misali na yi sallah raka'a biyu shafa'i madadin sai assalamu alaikum assalamu alaikum kawai sai na miƙe sai surat sai da nabi ka alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim sai kana ta ina riga na raka'a malai sai ka dawo ka zauna in dai baka riga kai ruku'u ba in ka dawo ka zauna dama tun da kai tahiyarka me rage maka sallama sai kai assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah sai kuma kai mata sujada ba amma na ina ne za a yi wani hukunci ne sai kabla akidin ruku'i kafin kai ruku'u in kuma an daga an kula ruku'un ba nan shi ne zai bambanta nafila da farilla din wa in akada sadisa in ku har ya kulla ta uku sai ma da yake kamada sai ci gaba da sallah wa zadar rabi'a kuma sai karo ta hudu da gangan yanzu ta uku rafkanuwa ce ko to sai ka karo mata kuma ta hudu da gangan shi ne yace tamada sai ka wuce wa zadar rabi'a sai ka karo ta hudu wa sajada qabla as-salami sai kuma kai sujada kawai yanzu da kai raka'a biyu da dinka ce assalamu alaikum assalamu alaikum kawai sai ka miƙe zuwa raka'a ta uku alhamdulillahi rabbil alamin qul huwallahu ahad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ka kare kai ruku Allahu akbar sai ka tuna ai wannan raka'a ta uku ne to ba za ka fatse ba sai ka cika ruku'un ka tsaf ka miƙe ka yi sajadoji guda biyu ka samu raka uku ko sai ka miƙe ka kawo ta hudu kowace ta samu biyu biyu kenan matsalar da ta samu ni ne sallama da ake tsakanin sassarkoyi guda biyu ta ce ba ka yi ba wata ilhar da zaman tahiya shi yasa ma da take kai musu sajira ka wannan idan a sallar nafila kenan sai ce bi filafil faribati amma sabanin sallar farilla sallar farilla ba za a yi wannan ba sai ce fa innahu yarji'u idan a farilla ne sai masallaci zai dawo mata ma zakara a ko ina ne ya tuno sallah asuba ne sai kai raka'a biyu ba sallah ba za ka yi ba sai ka miƙe ka fara karatun fatiha ne ka tuno dawa za ka yi har ka karatun sura dawa za ka yi har ka ruku'u dawa za ka yi har ka dago daga ruku'u dawa za ka yi ne a ko ina ka tuno ita sallar farilla dawa za ka yi ka watsar da ita in ya zo in kai sallama kuma sai kai sujada kabli sai kai kari ba nan san ka karo ta uku ka karo ta hudu ita a sallar farilla babu wannan mun fahimci wannan hukuncin Allah ya sa mu dace sai ya ce fa inna hu yarji'u mata ma zakara zai dawo a ko ina ne ya tuno wa yasjudu ba'da salami sai kuma ya sujada ba'adi wurare guda biyar kenan guri na shida da farilla take bambanta da nafila sai ce wa man nasiya rukunan fil nafila wanda ya manta rukuni a cikin sallar nafila rukuni shine ginshikin abu cikin sallah wanda idan ba shi ba sallah to sai ka manta shi cikin sallar nafila sai ma da kan ruku'i aw sujud kamar ruku'u ko sujada mutum da yazo ya karanta fatiha a shafa'i da wutar da muke ta bada misali ko a shafa'in alhamdulillah rabbil alamin arrahman arrahim sabbih isma rabbikal a'la suhufi ibrahim wa musa ya kare karatu ko ruku'u ya kamata yi ko kawai da yace Allahu akbar sai ta sujada ta farko Allahu akbar sujada ta biyu ta ya dago kai ko Allahu akbar ya koma sujada ta biyu sai ya miƙe alhamdulillah rabbil alamin qul ya ayyuhal kafirun yayi ruku'u ya dago yayi sujada ya dago aka zo zaman tahiyya ko ma da yace walam yatazakkar an tsallake wani abu na'am fefa guda na'am na'am na'am na'am بخلاف الفريضة فإنه يرجع متى ما ذكر ويسجد بعد السلام إن شاء الله يوم جديد na? wato insha Allah duka mun karanta ina zai yin gaji malaka ko na ji kace bai ba guda baran ko a gurguje mala yace wa mun kama ila salisatin fil nafila wanda ya miƙe zuwa raka'a ta uku a nafila fa in tadhakkara qabla aqd ruku'i in ya tuno kafin ruku'u raja'a wa sajada ba'da salami zai dawo ya sujada ba'di wa in aqada salisa in ko ya kulla ta uku ma'ana yayi ruku'u kamada zai dore da sallar shi wa zada rabi'a ya tuko ta hudu wa sajada qabla salami yayi sujada qabli بخلاف الفريضة سبحان صلى فريلا فإنه يرجع متى ما ذكر in a farilla ne zai dawo duk a inda ya tuna shine nake ko ya karatun fatiha ko ya karatun sura ko ya rukuku ne ko ya dago gaba ɗaya dai zai dawo ba a karawa cikin sallar farilla yace wa yasjudu ba'da salami zai sujada ba'di sai nace wa man nasiya rukunan fil nafilati ne aka tsallake malam subhan ai malam nura insha Allah yanzu dai kike wa man nasiya rukunan fil nafilati wanda ya manta rukuni a cikin sallar nafila kan ruku'i aw sujud abin da ya manta ruku'u ne ko sujada an yi sallar nafila ba ruku'u an yi sallar nafila ba sujada wa lam yatazakkar hatta sallama mutum bai tuno ba ma bai ruku'u ba har sai da yace assalamu alaikum assalamu alaikum wa qala abu yayi tsawo baka ba ƙara tuno ba yadda kaje kwanciya kace to ai ni sallafa shafa'in nan da ni a masallaci ba ruku'u a cikin ta rikici babba kenan ko an yi sallama an fita daga masallaci har ka je kai ta kasuwancin ka kai ta ayyukan alwala ma ta kare ke da kaje kwanciya kawai ka tuno ai ba ruku'u ya za ka yi sai malai ce fala i'adata alayhi ba ramuwar komai a kanka shafa'inka yayi daidai ya ji kada ka ce to ai duk da ba ruku'u sallah ta bace bara in sake alwala in sake sabon shafa'i da wutri a shafa'i da wutrin ka tun dadewa na kan ya je matakata insha Allah ta'ala malai ce fala i'adata alayhi babu ramuwar komai a kanka sallah ta yi daidai farilla sai ka manta sujada sai ka manta karatun fatiha ne ka manta dukkan waɗannan rukunai ne a sallah to ba sa buƙatar ba abi in dai baka in ka tuno ne za ka yi musu sujada kabli in a farilla ne kuma me sai ka zo da su amma idan tunowa kai sai kai musu sujada kabli baka tuno ba sun zama ba abi baka tuno ba har sai da abin yayi tsawo idan ka sha sak an yabe maka fala ya adata alaihi malaka babu ramuwar komai a kanka bi khilafil fariidati sabanin sallar farilla in a farilla sai ka manta ruku'u ko sujada har kai sallama abu yayi tsawo mun ambata karatu sallah ta baki ko amma na fila tana nan daren da kau sallar ka ta ga lafiya ka da Allah ban da karatu zai tantance maka wannan inda barka aka yi kai tunani a karan kanka yake tana cewa to tun da dai na manta ruku'u ina ga sallar nan ta lalace bara a sai to yasa in dai karatun addinin musulunci ne in dai addinin musulunci ne in dai zaka tsaya kai hakuri kai karatu ya ga ka samu sassaucin da yafi na zuwa cikin zuwa makarantar da zaka yi wata kila ka wani yake mai so a hirin a rayuwarka kuma ya mai ta sallar so a hirin ko bai bai burge ba amma kai yake mai so a hirin in dai akwai karatun ka dabbaka kuma kullun lada zaka samu shi ne bambancin addinin musulunci in zaka yi abu kai akan ilimi ga sauki kuma ga lada sallar dan barna kenan ko sallar dan wane ne ko ga ta yar gaje ruwa ce amma dai yawan lada to haka addinin musulunci yake in ka samu addinin musulunci za ka dan abin da za ka yi dan mitifi sai ga akwai tarin lada da albarka a cikin shi in ka samu bidi akwai mutum zai yi gumi zai sha wahala wani zai daidai amma kuma ce mata amilatun nasu ta yi aiki Allah ya gamsu ta yi aiki sai nafi ba kuma Allah ya gamsu ta gaji ta gaji amma me yasa sakamakon ba komai shi ne bambancin addinin musulunci kuma shi ne bambancin karatu in dai zaka yi karatu zaka san da duk matsalolin addinin musulunci sauke gare su shi yasa manzo Allah ya ce fa inni ji'tukum biha an anfiyatu sabba wannan addinin musulunci na zo muku da shi ne addini ne na annabi Ibrahim tabbataccen addini ne kake mai kuma cike da sauki in matsala in kaji da inda kai karatu a cikin musulunci Allah zai ku za ta fare ka Allah madaukakin sarki ya samu dace in ba karatu ne sai ka dade kana ta shan wahala ka tsani kowa ka tsani kanka kuma kai ka ga kanka matsala Allah ya samu dace mare kitabi khilaf al faridati wannan sabanin sallar farilla fa innahu yu'iduha abadan mutum zai maimaita ta har abada in sallar farilla ce ka cire ruku'u ko sujada ko bayan shekara goma ka tuno sai ka maimaita wannan sallah din sai sabon karatu ya ce wa man qaba an nafila ta'amidan wanda ya balle nafila da gangan kawai kabbata sallah Allahu akbar zai shafa ida wuturi kawai yayi raka'a ta farko sai ya ji an busa wutur za a buga Arsenal da Manchester ko sai ya kada sai ya fita to wannan sallah har abada ya ramo ta ko kuma wata kirgarbi ne ya kabbarta ya raka'a ta farko aka ce warat sai ga za a yi mai da jiko sai fita da gudu da haka in yaje suka kare kan abinci har abada wannan sallah ana bin sa tana wuyan sa kai yara ma ba a cire farilla da gangan wa man qata an nafila ta'amidan wanda ya katse nafila da gangan aw taraka min harakatan ko ya watsa da raka'a a cikin ta aw sajadatan ko sujada amidan da gangan a adaha abadan har abada sai yara ma wannan ne bambancin rafkanuwa da kuma ganganci ko in rafkanuwa kai ba matsala a kanka in ku ganganci ne kai to har abada ana bin ka bahi tana wuyan ka sai ka rama ta shine bambancin tsakanin aikin farilla da nafila shi aikin nafila baya zama dole akan ka sai idan ka mai da dole da kara ka fara to ya zama dole akan ka sai ka cika kawaye gari da azumi na nafila kana sane sai ka balla shi da gangan wani azumin za ka rama shi umara ba wajibi ce akan ka amma da ka samu kuɗi sai ka ce na tafi maka kun fara yi aka ce ga wata kasuwa nan sai ga za ka samu miliyan goma sai ka watsar da umara sai ka dawo to har abada ana bin ka wannan umarar sai ka rama ta wa atimul hajja wal umrata lillah hajji wajibi ce amma umara mustahabi ce amma kana fara ta to ta zama wajibi a kanka sai ka rama ta haka sallar nafila ba wajibi ba ce amma kana kabbartawa in dai ba larura ba ce ta gitta ko mantuwa da gangan ka kada ka je karama har abada haka in kace da azumin nafila da gangan ka wallahi ana binka a wuyanka sai karama amma idan rafkan wace ta ja ka sha ruwa ka ci ka koyi ko a sada ko a nafarilla ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fa inna ma aqamahu Allah wa saqahu Allah madaukakin sarki ne ciyar da kai ya sha da kai Allah ya sa mu dace na'am na'am na'am ita wannan sunna sai ta gaya maka in dai liman an kabar da sallar farilla a masallaci to ba wata kowace sallah a wannan lokacin sai sallar farilla da haka da ka kafe yanzu ba ka kafe kai bane da gangan ka kafe ne dan ka bi umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na jonawa da sallar farilla wannan baka bukatar karama sa Allah ya sa mu dace sai yace wa man tana hadafi salatihi mutumin da yayi nihi a sallar shi kamar mutumin da yake rahin lafiya sai yake jan nihi ko wani ne ba shi rai an fata masa da an zo ana cikin sallah kawai kuka je a jiya zuciya ransa ya ɓaci to wannan nihin irin na mara lafiya ko ajiyar zuciya na ɓacin rai da ana kiran shi sanahu to idan mutum yayi wannan a sallah ne matsayin shi sai ce falati a alai babu komai ga mutum illa an yankuka bi hurufin sai da idan ya fitar da harufa lokacin da zai nihin za a iya rubuta abin da ya faɗa a harufa ya faɗe to ne yake da bukatar sujada ba abi wallahu ta'ala wannan muna magana cikin sallah farilla mun bar matsalolin farilla da lafiya ko a sallah kake kawai mutum sai a jiya zuciya saboda ransa ya faɗi ko irin abin nan yaro za ga wani lokacin ko bacci yake yake sai a jiya zuciya sai ma na cikin sallah da ankara ba sai a jiya zuciya ko irin mara lafiya ne sai irin wani ajiyar zuciya har bayan sai yana hawa yana sauka to wannan babu komai a cikin mutum sallah mutum ba ta fashi ba amma idan jini yake mai kara kuma karan za a iya gane me ya faɗa kamar irin wani ko to irin wannan zai zana bukatar sujada ba a ji Allah madaukakin sarki ya sa mu kiyaye wa idza sahal imam idan limam ya rafkanuwa bi naqsin aw ziyadati da ragi ko kari sabbaha bihi al-ma'mum ma'mum sai sa masa tasbih ko yi sallah raka'a hudu limam ya miƙe ta gare ku masa subhanallah sai da ya zauna kan kari sai ko yayi sujada daya sai ga kokari yake ya zaman tahiya ko ya fara tahiya sai ku ce masa subhanallah sai kara tasbih ko rage da babu bai ko kari ana masa tasbih kamar yadda muka saba da yau da kullum wa idza qama imamuka bir rak'atayn yace in kuma limamin ka yi miƙe daga raka'a biyu ya raka'a biyu musa al'ada zai zauna ya zaman tahiya ne ko to sai ya miƙe ba tahiya din nan sai yace fa sabbih bi ka masa tasbih subhanallah sai ya dawo muku tahiya fa in fara al-arba in ku har ya riga ya rabu da ƙasa fattabi'u to kai ma ka bi shi da ya raka'a biyu madadin ya zauna ya yi zaman ya kawai sai ce Allahu akbar kana ɗagowa kawai ka gade babun ka sai kan karkar har ya riga da bulan ka ko da gade subhanallah ka ta zanya sai to karkar kuka ta zama ka ce a tunda gurbin zama ne ni fa zama zan yi a tunda har ya rabu da kasa ya tsaya tsaye bai dawo ba to me ke kabi shine malai yace fatka bihu kabihi in kabihi kenan za ku yi za ku yi raka'a ta uku ku yi raka'a ta hudu in dan kare za ku yi sujada kabli saboda kun bar me tahiyar farko da zama domin tahiyar farko shikenan sallar ku ta riga ta ga ruwan matsala in ku ka zauna ya tafi ta uku tana zaune to yanzu kai kaga ka jefa kanka matsalar da tafi kuma da liman ya fada ku sai yasa ta kabi na wa in jalasa fil ula in kuma zama ya ta farko fa aw fil salifati ko a raka'a ta uku duka ba a zama ko da ya raka a farko kawai ya zauna zai tafiya da ya ta uku sai ya zauna zai tafiya ya zaka yi da kace subhanallah ya kaga yana zaune ka da haka zauna gurbin ba gurin zama bane dan haka tunda rasuna ko ne kara zai a zauna rasuluwa shi ne mala yace faqum wala tajlis ma'ahu kai ka miƙe kar ka zauna tare da ni da ya raka'a ta farko kawai da ya miƙe sai ya zauna duka masallaci suka miƙe subhanallah subhanallah shi kuma yana zaune to kar kowa ya zauna in da kuna da yakinin raka'ar farko ce to kar kowa ya zauna dan gurin ba gurin zama bane yi da yake rabbanu ya da gurin rabbanu shi amma kai da kake da ilimin kada ka zauna to yanzu da gangan kai ina ma da yake to kar ku dawo ku zauna fa qum wala tajlis ma'ahu kar ka zauna kai ka miƙe kar ka zauna tare da shi ya za a yi kenan sai kai ta mai tasbihi sai ya miƙe in ya gibe ya ko sai mu tattara karatun a gaba zai kara masa karatu ya zo kuma sai warware matsala din wa in sajada wahidatan yace in kuma ya sujada baya ɗaya tak wa taraka saniya ya batta biyu sai yace fasabbih bi yace ni ma sai ka bai tasbihi wala taqum ma'ahu karka miƙe tare da shi ko dai ya zauna a sujada ta raka'a ta farko ko ya zauna a raka'a ta biyu ko da ya sujada ta farko yana miƙe kawai ya miƙe sai yanzu na da buƙatar zama tsakanin sajadodi guda biyu sannan kuma ya sujada ta biyu ko shine ma da yake wa taraka sari yake fasabbihi bihi ka masa tasbihi wala taqum ma'ahu karka miƙe ka bihi dan gun da ya miƙe ba gun miƙewa bane haka nan gun da ya zauna ne ba gun zama bane ba to in dai gurin a shari'a ba a zama ko ba a miƙa to ba abin liman a gurin malaita illa an ta khafa aqda ruku'i sai dai idan ka ji tsoron kuma kare kulla ma ruku'u ya sake kulla ma wani likitin ke don ka ji tsoron zai kulla ruku'u ya za a yi sai malaita fatta bi uku sai ka bi wala tajlis ba'da zalika ma'ahu to daga nan kuma kar ku sake zama tare da limamin ka yanzu ke da matsala ta ƙarhe ya ɗauka ba matsala ta biyu ko ko matsala ta ƙarhe da kan da yake warwarewa yanzu limamin ka ne sujada guda ɗaya kage yana da buƙatar ya ƙaro ta biyu sannan ya zame sannan ya miƙe ko da haka ne sujada ta farko ce wa tarakar saniya sai ce fasabbih bihi wa la taqum ma'ahu kamar tasbihi kar ka miƙe tare da liman amma ni limamin ka sai ne sai ya ki miƙewar ya ki ciko wannan sujada ta biyu sai kuma kana zaune da ciko za ka ciko ne sujada ta biyu ko shi kuma liman ya miƙe da kai kana jiran ya dai sujada shi sai yana karatun Fatiha alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin kana subhanallah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in subhanallah ihdinas siratal mustaqim kana yana yi ba wanda ya daina ka ja ta kul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad me zai za ka jira na sujada sai wani ce to wannan sujada da kake jira wasan da ita yake miƙe tsaye Allahu akbar ya ruku ya koyi ruku tare da shi ya dago daga ruku kai ma ka dago ya yi sujada farko kai ma kai ya yi ta biyu kai ma kai yanzu ki a gurin ma me zai yi ne zaman tahiya ko tunda can yana da raka'a ta farko yana da raka'a ta biyu yanzu hira ta abi ta ta a gurin sa kai kuma mai zaman sujara fa yanzu kai mai jiran sujara raka'a ɗaya gare ka tana gode kana da yakinin wancan raka'a ta farko ba sujara a cikin da haka shi ne man wata kila yana da uzurin tabbas biyu gare ni da haka wajen Allah na da uzuri shi yasa da kamar tasbihi ma bai dawo ba da haka yanzu liman yana da cikakkiyar raka'a biyu mamun yana da cikakkiyar ne raka'a ɗaya kuma kowa akan ilimi yake da haka idan su zama neman ya tsaya zai zaman tahiya kai ya za ka yi kai gurin ba zaman tahiya ba ne ya kabi ki saboda haka ya kabar yadda ya karatu da yanzu zai tafiya sa gida an raba gari kenan ko sai ya tafi ABB kai ka tafi ABB liman ABB shi ne amalatin kenan da haka kenan zai ne mutum yana sujjara yana zaka a biyu zauna ya zaman tahiya kai sai ka miƙe kana jumlar sa da haka yanzu idan ya miƙe ya gama zaman tahiya sai ya miƙe zai ka ta uku sai kuma za ka ta nawa za ka ta biyu in ka za a zaman tahiya ba ma ki zai kille ka ta hudu da haka yake hakura tahiyar ka yake bin imamu in ya zana zai zaman tahiyar ka kai uku gare ka shi hudu gare ko kawai ka sake miƙewa har yanzu sallar ka ba ta shiga ko daya saboda haka liman idan ya yi sallamar sa ya kare assalamu alaikum wa rahmatullahi assalamu alaikum wa rahmatullahi dama kana sai kana jiran sa sai ka fara sabon karatu alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin ghayril maghdubi alaihim waladdallin tunda ta hudu ce ko Allahu akbar Allahu akbar sai ka yi zaman tahiyya yanzu ne ka samu tahiyya kwa ɗaya a sallar ka da haka yanzu kan an jefar da wasu tahiyoyi a cikin sallar ka kenan ko sai ka yi mata sujada qabli sallar ka ta ci shi kenan kai ma kafir ne shi ma mun da gama sallar ne sallar sa zahiri wa mun fi a sallar da haka yanzu kaga anan ma da yace to in dai haka ta faru a wajen sujada shi ne malai ce ba za ku sake zama tare ku tahiya tare da mu ba saboda inda tahiya take kai ba tahiya ba ce abota inda kake da tahiya kuma ba zai baka dama ba da ka dala ka zaka yi ta bin sa da karhe sai ka suko raka ka guda daya ka yi zaman tahiya sannan kai sujada ka bi Allah madaukakin sarki ya sa mu dace idan kuma a ta farko sai ya zauna fa wa inda nasatil ula aw fi sadisati in ya zauna a ta farko ko a ta uku nan ma ba gurin tahiya bane ba ko da haka da ya zauna a ta farko zai a tahiya ta kai ka miƙe sai ya tahiyarsa ya ɗauka ya yi guda biyu kai kana da yakinin da kake da akwai ko da haka yanzu ma idan kuka cika sallah ne kana da yakinin za ka ci ko raka'a da sai ka ci ko raka'a guda ɗaya in yazo kai mata sujada kabli saboda liman bai baka ba dai gunda za ka sake yin tahiyarka saboda kun saba gari yana da sallarsa kai ma kana da sallarsa Allah madaukakin sarki ya sa mu dace sai ma da yake cewa wala tajri zuwa da zalika ma hula fi saniyatin wala fi rabi'atin ko a tabi ko na hudu farko sallah fa idza sallama in yayi sallama fa zid raka'atan ukhra to kai kuma sai ka karo raka'a daya badalan min ar-raka'ati allati alghaytaha gurbin raka'a da ka jefar wanda ya hana ayi sujjara mata sujjara guda biyu baniyan kana mai gini ta uku ta dawo ta biyu ta dawo ta daya ta uku ta dawo ta biyu ta hudu ta dawo ta uku sai kuma ka tuko me tukon ta hudu wa tasjudu qabla salami sai ku yi sujjada qabli sai ce fa in kuntum jama'atan in kun kasance taron jama'a ne duka masallacin kun haɗu akan ra'ayi ba ɗaya liman ne ya saba muku kuma ya ce dawo kan ra'ayinku ya tsaya akan ra'ayinsa kaga kenan shi dai zai zaman tahiyarsa shi dai zai zaman tahiya ta karye shi dai zai ce assalamu alaikum warahmatullahi assalamu alaikum warahmatullahi kowa a masallacin ya da zai tuko raka'a ne raka'a daya sai ce fa in kuntum jama'a in kun kasance jama'a ne al afdalu lakum malai ta abin da ya fi muku an tuqaddimu wahidan minkum sai ku kuma gabatar da mutum daya a cikin ku sai a samu liman nan batu yutimmu ku sai suka muku sallata da yace assalamu alaikum assalamu alaikum inda ba ga mai kinin sa ba ko ma gefa mu muna da shakkun kwaya da limamin din shakku sai ya wuce Allahu akbar dukan ta mutun su kenan sai ya karatun Fatiha sa yayi ruku'u a dago ayi sujada a dago ayi zaman tsiya in yazo su koma su sujada kamar tare ta dago su sake koma sai kabri assalamu alaikum assalamu alaikum maza da suke gida suke ikon Allah yau wata irin sallah ce wannan ko wani liman ya sallame wani liman yana karawa ko to in dai da mutane duka kun haɗu masallaci kan ra'ayi liman ne ya saba mu to ku bar liman ya gina a yakinin sa kuma ku gina a yakinin madadin kowa yake su ko ta ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya a masallaci to inda wani gangaran a gaba ne miƙe sai kuma sai liman nan batu sallah kuma ta yi daidai duka guda biyu Allah ya sa mu dace وإذا زاد الإمام سجدة ثالثة إذا لمن يقال سجرة أخرى فسبح به sai ka mai tasbihi wala tasjud ma'ahu karka kara tare da shi kana da yakinin wannan sujada ta uku ce zai kara yadda muke kace subhanallahi in ya ke kace ba zai yi ta kai kana zaune ba za ka yi ta ba saboda kana da yakinin wannan sujada ta kare ce ba a kara ta da liman idan tafi rakkano su kai ba za ku kara ba mun fahimci wannan sai wani karatu kuma da nake so mu haɗa hankalin mu a guri ɗaya kuma wa idza qama al-imamu ila khamisati tabi'ahu man tayaqqana wujudiha aw shakka fihi wa jalasa man tayaqqana ziyadataha wa idza qama al-imamu ila khamisati idan liman ya miƙe zuwa raka'a ta biyar an yi sallah a zahar ko ko isha'i sai liman ya miƙe ba ta biyar da ya miƙe ba ta biyar ne ma da sai ta bi a man ta yakana mujibiha wanda yake da tabbas din cewa tabbas sai an tuko ta biyar to ya bi liman aw shakka fihi ko ya shakku a wannan liman ta biyar ce zai ko ta hudu ya fara da shi kenan ko to ya meke ya bi liman shi yanzu wannan tabbas ya san liman raka'a ta biyar ce zai yi amma ya gano akwai wani abu da ya sa liman ya jefar da ɗaya daga cikin raka'o'in shi kage kenan ba ta biyar ba ce kenan ko wani yana da yakinin cewa kenan za a karo ta biyar gyara ce shi kuma ɗaya ya fi so ni uku muke ko hudu a ba da ra'ayi ke mike ya bi liman shi ne zai tabi a homan ta ya kana mujibiha duk wanda yake da yakinin za a karo ta biyar din wannan ko shakku yake ta uku ce ko ta hudu yace to zai bi liman wa jalasa man ta ya kana ziyadata wanda kuma ya sami yakinin cewa tabbas kuɗi ta cika wannan da liman ya miƙe ta biyar sai ya zauna ya jime ba matsala da haka da liman da ƴan ayarin shakku da ƴan ayarin yaƙinin za a ƙaro yake miƙe wanda suke da yaƙinin ta suka hudu sai su zauna su jira liman to inda rikicin yake sai ce fa in jalakal awwalu wa qama sani batala salatu idan na farko ya zauna na biyu ya miƙe sai ta duka sallar su ta bace in na farko ya zauna na biyu ya miƙe ita duka sallar ta ba to waye na farko na farko shine wanda yake da yaƙinin ya an ƙaro ta biyar sallah za ta gyaru ko yake da shakkun ta uku ce ko ta hudu bayan yana da shakkun ta uku ce ko ta hudu da ya gwamnati sun zauna ya zauna wajen ilka sa akwai yan abai ya bai mako shi yana da yaƙinin ta uku ce ko ta hudu ta hudu take ko ta biyar hakku yake da ya zuwa ne ga malamin sa anan jefa ya zauna malam wani bai a tunda wani ma zuwa ne ba ran zauna kaga yanzu zuciyarsa tana ga maka sallarsa ba ta cika ba ko da shakku a kanta sai ka koma san shi ne wa man sallama shakkan sai ka mali salati shi ko batsala salati farkon gaba da muka fara yanzu ta bake da akan da haka kenan dan ya ga ware da ware sun zauna ne ya zauna to sallarsa ta baki wane ne na biyu na biyu kuma shine wanda yake da yaqinin sallah ta cika raka'a hudu amma da ya ga liman ya miƙe ne bi liman yana da yaqinin raka'a ta biyar zai to shi ma sallah ta ba da haka kenan me ake da bukata wanda yake da tabbacin sai an karo ta biyar sannan sallah ta cika da wanda yake da shakkun hudu ce ko biyar duka za su bi liman in suka yi wannan sallar su ba ta ɓaci ba wanda ya tabbatar hudu aka yi kuma hudu za a yi da haka in ya zauna aka yi sallama sallar tana nan lafiya kalau ba ta ɓaci ba Allah madaukakin sarki ya sa mu dace ya misali yake za mu kwatanta a musulmi na'am mala nura ina dan zamani wannan wucin gadi a samu mutum biyu biyu su sahu biyu a bayan biyu a gaba biyu a baya biyu a biyu a gaba biyu a baya sahu biyu za ku yi yawwa yawa ko ka tafi da yake sai ta ko yawa yanzu malam ga liman nuna da akwai ga samun farko ga samun na biyu malam nuna ita ku yi zaman raka'a hudu ko ka yi sujada yanzu yi sujada duk ku yi sujada yanzu wannan sujada ta sujada ce ta raka'a ta hudu wanda daga ita sallah ta cika ko in nura ta zo tun da sujjara ta ta ƙarshe da ya kamata yi zaman ta iya ko malam nura ne ke ko ta ƴan sahukar ku tashi me ke yanzu ta farka a kanawa a ku nura ba kai biyar ko wanda suke wannan sahun na farko ke zaman to suna da yakinin cewa akwai wata raka'a da nura ya kamata ya jefar mun fahimta suna kan akwai ya faru a raka'a ta biyu wata kalma da nura ya jefar da ita ko rikici ya faru a raka'a ta uku ya je fatta ita ko ta hudu ya je fatta ita suna da wannan yakini misalla mu dauka malam Usman yana da yakinin haka malam Kadir kuma sai yake tunanin a wai hanya sallan nan kuwa ku tace ko biyar an sa a ta ko me ya kamata ku yi me ya kira ku sai ku liman ko to ku dago sai suka zauna yadda kuke a zauna haka kaga madadin wannan da yana da yakinin cewa an je da raka ya kamata a dubo wata ba riga dai a dubo ita ba sai ya zauna wannan yana da shakku hudu ce ko biyar ce wace kamata ya dauka hudu amma sai ya zauna ta yake idan aka yi sallama wannan yana da ni yana da yakin akwai raka'ar da za a karo kuma ya ki karo wancan yana da shakku kuma ya ki shiri akai shakkun yanzu su mun gaba da misalin su na bayan su kuma su sujada su kuma suna da yakin tabbas raka'a hudu ne sallah ta mala abu ku miƙe ku miƙe tsaye yanzu da gani dole da zai karo wata sakan biyar wanda suke baya suna da yakinin cewa tabbas wannan raka'a ta biyar ce za a karo ina kita fa inda da kal awwal idan na farko suka zauna masu yakini akan cewa ya kamata a karo raka'a ko suna da tafu ga sa a zaune su kuma na biyu ne suke da tabbacin lalle sallah ta tsaya bai kamata a yi ba amma sai suka yi da aka zama da kuma raka'a ta biyar ko kuna zama kuna jira sai ka tsaya eh yawa gode sujada da gode ku sake sujada ku koma ne ku dago yanzu kaga duka an ga masallaci ya zama kowa yana zaune kin amma in baya suna da yakinin raka'a ta biyar ce ta kare kuma sun kara wannan kuma suna da yakinin ya kamata a kara raka'a ta biyar sun ki karawa idan zuwa ce assalamu alaikum assalamu alaikum warahmatullahi su ma sun ce assalamu alaikum ko to a cikin zuwa yin sallah yanzu duk kwazanin sa ba ɗaya ne ya samu sallah yanzu ya kada ya sallah duka raka kai suke shi ne ce to fa in sabar awwalu fa in janatal awwalu kai ko na'am ilimin yana da sallah na'am sai ma da ce to fa in janatal awwalu na'am idan na farko suka zauna na farko su ne masu shakku ya kamata a ce kuɗi ce ko biyar in mai shakkun ta cika ko ba ta cika ba dole yana dawa ne akan ba ta cika ba wanda yake da yakinin ya kamata a ce an jefar da raka'a ta uku ko ta hudu kuma da ya gani man ya miki kenan ya jefar da ita to kuma zaman da yake jira kamata ya miki ya bi liman ya zauna da haka kenan ziki zai yi sallama ne yana da shakku a sallar su yi sama da ce masa sallah ta fashi sahu na biyu su kuma sun yadda sallar su ta cika to tun da kun yadda ta cika da za ku karo sai suka karo sun sai aka ce to ku hada da karin duk ku je ba a su shine fa inda lasal awwalu wa qama zani batala salatuhu duka sallar su ta baci wa idza sallama al imam idan liman yayi sallama kabla kamali salati kafin sallah ta cika sabbaha bihi man khalfa wanda yake ba sai mai tasbihi ta kowace irin fuska ce liman ya ce assalamu alaikum amma kuna da shakku sallah ba ta ba kuma ya tasbihi ya tuka muku fa in saddaqahu in ya gaskata wanda ya mai tasbihi kammala salatahu ya tuko sallar wa sajada ba'da salama ya sujada ba'di liman ya ce assalamu alaikum sai aka ce masa subhanallah sujada ce ta rage to ya tuko sujada sai ai sujada ba'di ruku'u ne da yi ba ya koma ya ruku'u su sake dagowa su yi sujada su sake dagowa su yi sujada su sake dagowa shi assalamu alaikum ya sujada ba ji ina in dai ya gaskata wanda ya tasbihi to ya ko sallah sujada ba a ji zasu wa in shakka fi khabari idan yayi shakku da yake subhanallah sai ya ji shakku ya ga zuciyar shi ya za a yi kenan ya rikita ni ko dama ya ce assalamu alaikum yana tsammani ya kare sallah sai ce mai subhanallah sai yayi shakku sai malamin sai sa'ala adlaini sai tambayi adalai guda biyu a masallaci da ya juya ya kalla sahu na gaba sai ce da Allah wala mala da wala da muke cikin sallah ta'ala adalai ne ya tambayi adalai guda biyu mala yace wajaza lahu mal kalamu fi zalika kuma ya halasta fi zance a gurin a tantance matsala kafin su ciko kamar da ya faru da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya sallama daga raka'a biyu ya dawo jingina zule da ne tambaye an rage sallah ne ko ka manta ai mai zuwa tambaye sai ce a haƙƙu ma ya gudu da dai abin da suka ga nake faɗa gaskiya ne na rage sallah wanda me suka yi sun je suka yi kaga yanzu shakku yake a kan magana zule da ni yasa ya tambaye wanda suke cikin masallaci da kai ma da kace liman subhanallahi sai da yake ce a a kai ne ka manta ba ni ba sai kace wallahi ka manta shi kuma liman sai tambaya to da Allah da malam wani da malam wani ya muka yi sallan nan shine ce wa in shakka fi khabari in yayi shakku cikin labarin da kamar sa ala adalaini da tambayi adalai guda biyu wajaza lahum al kalamu fi zalika ya inganta fi zan jin dan din subhanallah subhanallah sai tambaya wani ne matsalar nan ta ce duka rikicin da ake fa ruku'u ne kamanta a wannan sallar kuma kai ruku'u shike da sai ya miƙe ya ruku'u ya miƙe tsaye sai ya ruku'u ya dago daga ruku'u a yi sujada a sake sujada assalamu alaikum assalamu alaikum sallah ta cika wa in ta yaqana kamala in kuma ya hakikar ce tabbas yi sallah ta cika shine misalin da muka yi ta bada ku shi yana da yaqini sallah ta cika kun yi kai subhanallah subhanallah shi kuma yana da yaqini sallah ta cika shine yake cewa amila ala yaqini to shi liman yayi aiki da yaqini liman baka yi sujada da ce nayi da baka yi sujada da ce nayi amila ala yaqini yayi aiki da yaqinin sa wa taraka al adlai ba adlai guda biyu ba sai ya tambaye su da kaje subhanallah kace me faru kace rabbana kai kace akai ne tarabbana ni sallata daidai ne eh wallahi liman kaza da kaza ya faru sai Allah sallamu daidai kace sallata suku shi ne ce tarakal adalai ne baya bukatar tambayi kowane adalai guda biyu saboda yakinin sa ake nema yanzu a sallah kuma yana da yakini da ka to sallah ta cika shi ne ce illa an yaksura nasu kalfahu sai da idan mutane sun yi a bansa kowa masallaci ta a tabbas ne ma akwai matsala da kuma bai kamata ya bi su hankali ba in dai kowa ya ga masallacin akwai matsala to kai malami yadda akwai matsala shi ne ma da yake cewa to in aka samu tantance ba su sun yawa sai ce fa yakru yaqilahu to sai ya bar yakinin nasa duk da yana da yakini sallah za ta kasa yayi watsa da yakin nasa sai dawo ya gume ya bi mamunsa wa yarju ilaihim ya dawo zuwa ga maganar su wallahu ta'ala ala ina ji kuma wannan shine karshen littafin asdari ko insha Allah abin da muka faɗa daidai tun daga farkon littafin har zuwa yau kuma zaman to daidai muna fata Allah ba mu aiki da shi ya ba mu malada ya ba mu ikon kiyaye shi wanda ya kasance akwai kuskure Allah madaukakin sarki ya gani ba ganganci gajiyawa ta irin tamu Allah madaukakin sarki ya nuna mana daidai domin mu gyara mu masa kuma aiki da abin da ya dace da insha Allah ta'ala akwai mai matsala na'am Eh. Eh. Eh. Eh. Hmm. Eh. Na'am. To misali inda za a iya samu haka ta faru, misali sallar isha ake yi. Liman ya yi raka'a ta farko lafiya kalau, ta biyu ma ya karanta Fatiha kunji, ya karanta sura kunji, ya yi ruku'u kun tabbatar, ya ɗauko, ya yi sujada, ya ɗauko, ya sake sujada, ya ɗauko, ba zama sai ya yi kamata yi ba, sai liman zuciyarsa ta gaya masa wannan sallar da na yi fa ban karanta fatiha ba sai zuciyarsa ta gaya masa haka sai miki Allahu akbar raka'a ta uku sai kuka ce subhanallah sai ta muku dago ku dago kage na sai ga muku mun kai sallah zan ga muku na manta fatiha sai kuma da kake da kine ne kalla wannan raka'a ta biyu da ta farko me matsalar sai kaga a zahiri ba duk abin da ake a sallah an yi to me ra'ayi zama za ka yi ko to amma kuma tun da gudun ya liƙe kana tsoron kare raka'a ta uku sai ka miƙe a nan ka bi ba wai dan ka yadda ba gurin gurin rafkara ne a saboda in ka tsaya zai ƙaro raka'a ta uku ya saka maka aiki za ka bi lima amma kana da yaki ne sallah ta cika to idan wannan ya faru ne kuma a raka'a ta hudu fa kaga kai zama za ka yi zaman tahiya ka jira ni kuma miƙe ba raka'a ta ɗaya maka magana ta huda huda huda ya ga ta ka dawo ma saboda ina da yakini ne ta abin da ya kamata a yi a sallah an yi to menene za a dawo sai kai zaman ka da aka kare sallama to assalamu alaikum assalamu alaikum rikici rakawai shi a koyi suke ya ce muku wallahi abin da ya faru ni ba da na sai a raka'an nan ta uku gaba ɗaya da samun albayi na nake ba karanta fatiha da na kare da na tuno adad ya faɗa kawai na yi ruku a gaba fatiha a ciki kai kuma gurin ka kaga tunda dai a tsaye ake kuma tsaye wanda ke ya kai a karanta fatiha ya kake da kini wannan sallar ta cika amma yi kuma yanzu liman ya tuna ba ta tabbas da safu albahi yayi bai bai karanta fatiha ba kaga da rikici kenan yake saboda haka amma kai tunda kana da yakinin sallar ka raka'a hudu ya kamata a yi an yi hudu kuma a zahiri kuma ya samu sama za ka yi sai kuma liman yanzu da ya kare sallama ta assalamu alaikum assalamu alaikum zai ce wallahi ta uku nan bai ba komai ba da lissafin albahi na shi yasa na je na mai da ta uku ta da ta hudu ta da ta uku ta biyar kuma yadda zaman duk ita ce mai gurbin ta hudu yanzu kaga hidimin yana da tabbas kenan to kai kuma da kake yanzu ya za a yi yanzu kai ba ka bukatar labarin liman liman shi ne yin lissafin albashinsa ko ni kuma lafiya kalau na karanta fatiha ta da sura da muke sallama ni ma sallah ta tana nan lafiya kalau ba abin da zan mata amma da ka kusa da sai ko ai kulli madina na san yana da kiyayewa tunda naga ya karo raka a ta biyar din nan tabbas abu wani kuskure ne to tunda ka da tabbas abu kuskure ne to wajibi ne ka bude ma shi ne duka karatun da malaye mana da haka in ka da tabbas na yadda da shi kuma tabbas kuskure sai ka ce amma tunda kowa ya zauna ne ba bara in zauna to sallah ka ta wajibi Allah ya samu dace. Na. Na, duk wanda eh eh azumi ne ramadan duk da kan azumi akwai magana da ake samu nan Allah sallallahu alaihi wasallam wani yakan lokaci yakan dauki azumi ai ya zo gidansa aka kawo masa wani abincin da ya yaba yake na sai aje azumin ya ta abincin shi ko wani rana wataƙila zai zama to shi azumi istisna'i ne kuma akan ka'idar ko ana iya samun istisna'i akan ka'ida in aka samu ka'ida ana samun abu da yake bauta daga ciki tabbas yana faruwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko da bai yi azumi azumi ba ko ya yi azumi ya azumi in ya zo gida ina abinci na cewa la yara sun ci to aje gurin hajja wanda a sayo ko da aka ce la ya kare to aje wajen hawa a sayo wanda aka ce ta kare kuma ga yau karfe goma ya haɗe ta kuma ka ji cikin ka ba kai za ma ta ula magana ka ce to yi kenan Allah ta yi magariba kawai. Suke na azumi zai yi, ya yi lafiya kalau, in dai na nafila ne, nafila kalau. Da ka zo gida ka yi azumi, kana ba ya katar da an yi baran gwaje a gida. Kasusuwa duk an yage su saura tsokar kuna da ido da ita. Ga ɗan bai ya taso daidai gwargwado ko? Kakan za ka sai kai ai gwargwado na badan irin wannan fa badan garcin tun alayya. Ka sai kai ku zubo da ni ma. Shi kenan azumi alhamdulillah Allah ya bada lada ya kai shi ba ya harama ba amma idan sallah ce wannan sai ka cika ta idan umara ce ita ma wajibi sai ka cika ta wallahi ta'ala alam na'am alaikum na'am eh na mu bada misalin sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kan zo gidansa in aka samu abinci a lokacin ya kan iya daukan azumi in ba san ba kuma me yake insha Allah نعم نعم ايه نعم نعم نعم نعم نعم نعم ايه Liyu tamari. Na. Eh. Na. Na. Ta fi karo ne ko? Ita wata magana innama ju'ila al-imamu li yusamma bihi. An san an sanya limami ne kawai dan ayi koyi. Fa idza sajada fasjudu wa idza raka'a farka'u wa idza sallama fasallimu ko? In yayi ku abin da yake hana yi ne kar ba liman yayi ko ku ki sannan kar ku yi kafin liman yayi kuma sannan kar ku yi tare da liman shi ne abin da hadisin yake nema wannan kenan ana zaune lafiya kalau dole sallar ke zaman to tana bin bayan ta liman dole zaman to tana bin bayan ta liman irin abin da ake da bukata sannan kuma daidai hadisin ya faɗa da idan liman yayi sallah sai kuma ku yi sallah a tsaye in yayi sallah a zaune kuma ku yi sallah a zaune to amma lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗi wannan ya sake faruwa a ƙarshen rayuwar ya fado daga kan doki yayi sallah a zaune kuma duka masallaci suka yi sallah sai da sake mai wannan hadisin ba kuma sau biyu abin ya faru a rayuwar shi na farko da ya fado sai ya musu inna ma zuri rabbi imamu li yutabba bihi fa idan sallah qiyaman fa sallu a fa idan sallah qa'idan fa sallu qu'udan ajma'in in yayi sallah a zaune ku sallah a zaune baki ɗaya amma karshen rayuwar shi ya zo yana sallah a zaune Abubakar yana wayi sallah a gefen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tsaye sannan ma mutum a cikin masallaci a zaune a tsaye kaga yanzu kenan an ajiye magana inna ma bi ila imamu li yutama bi fa ila salla qa'idan fa sallu qudan ajma'in yanzu an samu guri ɗaya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saba hadisi shi yayi sallah a zaune wanda duk suke masallaci sun yi sallah a tsaye guri na biyu kuma shine an sa liman ne a kwaikwaye shi lokacin da yayi daidai amma ba sa ma liman ba ka kwaikwaye shi lokacin da ka tabbatar su kure yake ni na tabbatar abin da Allah ya kanta mu a sallah Fatiha da sura Fatiha da sura sannan Fatiha Fatiha in aka yi ta cika to mun yi abin da Allah ya ce liman yace eh na kara sai ka bi inna ma julan imamu liyu tafazi a ce ka bari da matsalar shi sai kuma yakan rike ya ta abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta kuma babu cin karo da hadisan duka baki guda biyu da haka in ana zaune lafiya kalawi ne karkai kowane aiki sai liman yayi kuma in liman yayi karkaki idan liman ya ce Allahu akbar yayi ruku'u kai ruku'u sami Allahu liman hamidahu kai ma sami Allahu liman hamidahu assalamu alaikum kai ma ce assalamu alaikum barkatu a ni ban kare wa salatu annabi ban kare zikiri ba ban kare addu'o'i ba saboda haka mutumin yayi sallama kai kuma kana wajen rabin minti ko minti dai kana karo abubuwan ka to wannan ka bauɗe wa biye da ake liman yana da assalamu alaikum ko kana sauran ayyuka kai ma sai assalamu alaikum wannan kaga ana halin zaune lafiya kalau kenan amma halin kuskure ya higo ina da yakinin kuma liman kuskure yake dan me zaka bi liman akan kuskure ba abu liman akan kuskure wallahi ta'ala ala Allah ya samu dace to wata il kuma me ya kamata mu sa tun daga wani ya zo karshe ko eh ko sati mai zuwa ko kuma dai in an samu littafin da za a sa wanda ya kamata mu sa eh na eh na malam nura babu wani misali da za a iya samun ma inda liman zai saba da mutane kamar salatul khawf idan liman zai raka'a guda biyu kuma kungiya guda biyu tare da shi da ya raka'a ta farko kaga zama zai su kuma su miƙe su su raka'a ɗaya da kansu su yi sallama sannan idan waɗancan suka bayi da ya miƙe su ko ta biyu su kuma su bi yana ta biyu su suna ta farko in ya ce assalamu alaikum assalamu alaikum zai miƙe su ko kaga an samu da ake iya samun sabani da haka duk wani hali da wata matsala sai ta shigo to wannan magana ina ma jumlar imamu al-musamma bihi tana tahi daga aiki wallahu ta'ala a'lam Allah ya sa mu dace da haka wata dai daga nan zuwa rana ta Allah ya sa mu cimma matsaya kan wajen shafi ko kuma na nazari littafin da Allah madaukakin sarki ya sa na kwanta mu a rai in Allah da za a yi karatu in an zo kuma ba a yi ban Allah da mu cimma matsaya bane akan littafi ni da zan yi kokarin Allah da kafirana ce mu samu littafin da za mu yi wata gilkotin fada su sai muka zo sai in karanta in Allah da in an riga an samu Allah madaukakin sarki ya samu dace sati mai zuwa Allah ya yarda na yi kokarin Allah dai kafin sati mu samu littafi in an samu da wuri yan uwa za a ba su sanarwa in ma sai za a in ma ne ma za a za a ba su insha Allah ta'ala insha Allah sai a ga mata in yana da wahala samu Allah da ya ka dauki gabaran siyowa kuwa sai ya fasa a hannunka insha Allah ta'ala insha Allah نعم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم ارحمنا بالقران واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته اناء الليل واطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا ارحم الراحمين ربنا اننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولآبائنا اللهم اغفر لنا ولأمهاتنا اللهم اغفر لنا ولمن سبقنا بالإيمان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين